أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني واجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalar ƙarshen min lisani ya kawo kauli a bayan haka alhamdulillah muna gode ma Allah maraukin sarki da sake dawowa da mu a ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma kuma yadda ake gabatar a wannan masallaci wanda a jiya mun kwana aya ta 154 a cikin wannan sura ta sura shu'ara wanda yau za mu tashi aya ta 155 kenan a mun fara karatu a cikin kisar annabi annabi hudu alaihi salatu wasalamu da shi da annabi salihu kai annabi salihu da shi da mutanen shi wanda sun yi mun karanto wasu daga cikin ayoyi waɗanda suka magana akan kissar din kuma ida kaiwa ƙarshen su ba lokaci ma kwana ajiya wanda za mu tashi yau faɗar Allah madauki sarki qala hazihi naqatul laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum kuma yadda bayani ya gabata jiya cewa sadda sun ka nemi suna son annabi nuhu ya roki Allah ya kawo mashi watan wata mu'jiza suna son sai yayi addu'a wai duci ya haifi taguwa kuma aka yi masu haka to bayan wannan duci ya haifi wannan taguwar sun ka nema to daga nan ne sai a shi allah ke gaya masu wato ita wannan taguwar ba wannan rijiyar da aka gare su wanda suka shan ruwa gare ta saboda rijiya guda ce gare su dunnan kowa yake iba to saboda haka za a raba ne yau in sun ka ebi ruwanta to gobe za su ban mataguwa ita kaɗai ta shan ruwan gaba ɗaya to shine na Allah ke gaya musu nan wurin shine kala Allah ce sai ce hazihi naqatun sai annabi salihu ya gaya musu cewa wannan wata gowa ce wanda yake laha shirbun tana da nata rabo na sha shine nasibul hamid min albaqi nata rabo na sha wanda rijiyar da gare su din ku kuma walakum shirbu yawmin kuna da shan yini guda ku ba na ku ma'alumi wanda yake sananne wai ma'ana kowanne daga cikin ku yana da yini guda wanda zai rika shan ruwa gare shi don haka atahu binaqatin kama talabu annabi salihu alaihi salam ya zo musu da wannan taguwa ne kamar yadda sun ka nema din don haka saboda sun riga sun ce mashi ba za su yi imani ba har sai watan ya sa wannan taguwa din ta haifa musu wannan a sai wannan duci ya haifa musu wannan taguwa din to shi yasa sai suka yi wannan din to daga nan a sai Allah ya tabbatar musu da sannan sai ya ce musu wala ta masuha bi su'in kada ku kuskura ku shahi wannan taguwa da wani mummunan abu ma'ana kada ku kuskura ku taɓa wannan taguwa ta hanyar ku ce za ku kashe ta ko kuma ta wani aibi to shi ne yake ce masu walata masu hami su'e kada ku shafe wannan taguwa da wani mummunan abu in kun ka shafe ta fa ya aku za kuma azabu yau min azimin lalle hakika azaba ta wani ne mai girma za ta shafe ku in dai kun ka kuskura kun ka shafe ta da wani mummunan aiki din shi ne fa ya aku za kuma azabu yau min azimin
ba garuwa ba bauna dimin فأخذهم عذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين
to shine sai yake gaya musu cewa to wannan taguwa su kiyaye mutuncin ka daga su kokura su taba ta amma duk da haka nan kamar yadda bayani gabata a jiya cewa sun ka zauna sun ka yi shawara kuma sun ka ce su sun gaji da wannan ta a taguwa a ce yau in sun ka sha ruwa kuma gobe ba za su sha ba sai dai abin mataguwa sun kace sun gaji da irin wannan ne ba ka su sai dai za su kashe ta to shi ne na Allah ke ba da labarin kashewa din fa aka rufa sai sun ka soki wannan taguwa din shi ne a kara ba'duhum birdahum da ka sashen su shi ya kashe wannan taguwa din amma ta hanyar yadda su da jiji ne su da kowa Allah ya ce amma fa asbaru da sun haka kashe wannan taguwa din suka waye gari nadimi na suna masu yin nadama wato shine suna masu nadama wannan din aka ce qatalun naqata sun kashe wannan taguwa din wakta samu lahamaha kuma sun kare raba naman nan sun kare raba saboda haka to shi ne sai suka yi wannan aiki to dama kocin sadda suna kusa ki taguwat to sai kuma aka ce ɗanɗan taguwa ga shi ya yi kuka har so uku to wannan kuka da ya so uku to daga nan ne sai shi annabi salihu lokacin da ya dawo yake tambayar su to wai sadda suna kashe wannan taguwa shi shi ɗanɗan taguwa ya ake ciki me yayi sai suka ce ya da ya kuka ne su uku haka da shi ne ya ce eh to lalle kwana uku kenan za su yi za su mutu za a halaka da su cikin kwana uku ne to shi ne bayan kwana uku din to shi ne na alaƙi cewa fa aka zafi azabu nan take sai azaba ta kama su fa huliku an halaka da su baki daya sai Allah ya ce hakika inda fi zalika a cikin wannan halakar da waɗannan kafirai da suka yi jayayya da annabin Allah annabi salihu alaihi salatu wassalam Allah ya ce hakika cikin wannan la'ayatan ya ce wallahi akwai aya wadda za ta zama matsayin wazi amma duk da haka nan wa ma kana aktharuhum mu'minina sai dai mafi yawan mutane ba su kasance masu imani ba wa inna rabbaka وإن ربك لهو العزيز الرحيم baka sai Allah ce wa inna rabbaka hakika ubangijinka lahu al-azizu shine mabuwayi a cikin dukkan mulkin shi da kuma dukkan wato hukuncin da ya yanka dole a bi Ibrahim kuma shine wanda yake mai jin kai watan ga rahama wanda yake mai rahama ga ga- ga halittar shi a keɓantacca a lahira ga mummina kawai shine ma'ana Ibrahim ne wannan kowanne dai daga cikin annabawan da Allah ya aiko a Allah ya aiko a annabawan shi dukkan al'ummar da Allah ya aiko annabi gare su din to kowanne daga cikin su matsayin wa'azi ne saboda haka ba wai abu ne wanda yake na a kawai a karanta ne a ji labarin ai lokacin baya an yi kaza kafirai kaza sun yi kala kaza duk ba shi bane abin da Allah yake so mutum ya gane ya san cewa wa'azi ne abin saboda haka wa'azi ne Allah yake wa mutane su san cewa Allah da ya halakar da waɗancan al'ummar da sun ka saba mashi to a yanzu ma yana iya kuma yana nan ubangiji din inna rabbaka labil mirsadi saboda haka shi yasa sai zan a kuma zaka ga mafi yawanci dukkanin laifukan da sun ka yi an ka halakar da su zaka isko duk cikin al'umma wannan masu ma zaka samu duk akwai su amma dai mu abin da yasa Allah ya kawo ba a halakar da al'umma maza Allah ba sallallahu alaihi wasallama saboda girman mazo ne namu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ba al'umma shi ba zai kashe su ba har duniya har sai an tashi alƙiyama sai an kusa ko نعم to shi yasa Allah yake cewa wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim نعم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين
to wannan bayan an kara- gama karanta kissar annabi salihu kinan alaihi salatu wassalamu نعم da kuma sai shi kuma annabi lutu shi ma alaihi salamu نعم wanda shi ma ɗaya ne daga cikin annabawan Allah waɗanda Allah madaukakin sarki ya aiko wanda shi annabi lutu a lokaci guda an kai su shi da annabi ibrahim نعم ba su da nisa garin da suke kuma zaune suna ma da alaƙa da shi da annabi ibrahim ɗin da haka sai zan Allah ya aiko shi zuwa ga wani gari wanda ake ce masadum sadum sunan garin kenan نعم aka ce wani gari ne wanda yake na can wajen humus a an ce tsakanin watan hanyar daga sham ne tana su kamar su ƙwarisha mutanen makka suna bi wajen zuwa wajen zuwa ƙasar sham an ce na wajen ne aka yi saboda haka sai ya zama allah ya aiko shi annabi lutu din zuwa ga mutanen nashi su kira- al- ya kirawo su su zo su yi imani da allah su kadaita allah da bauta su yadda da allah shi shi kadai yake kuma shi kadai cancanta bauta ba نعم sannan kuma ya masu wa'azi saboda suna aikata sana'arsu suna yawan yin aiki na luwaɗi shi ne annabi rudu alaihi salamu ya kira wasu zuwa ga cewa su duk wannan miyagun abubuwa ne wanda bai kamata ba za ka ji shan duk allah ya gaya mu da kisoshin nashi shi ma kamar yadda ku waɗancan sauran annaba da muka karanto to shi ma cikin alkur'ani za ka samu wani da yawa inda allah ya ambaci kisa ta shi ma ne za ka ji kamar yadda allah ke cewa kan zaba ƙawon lutsin mursalina yanzu ƙaza lahum akhuhum lutsin ala tattakuna inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun wannan aya kenan نعم to shine inda Allah yake cewa hakika mutanen annabi lodi sun karyata manzanni mu wato shine wai sun karyata shi annabi lodi kamar yadda an kasan da cewa duk sanda kaji an ce sun karyata manzanni kuma ga ya manzo guda da sun ha karyata ma'anar shi shine sun karyata manzo saboda dukkanin su sun kira suna kira ne zuwa ga abota ma Allah shi kadai don haka suna kira ne zuwa ga tauhidi tunda ko duk abu guda ne suka kira zuwa gare shi to shi yasa duk wanda ya karyata annabi guda daga cikin su hukunci ne hukuncin ya karyata sa annaba ne gaba daya da shi yasa Allah ya ce sun karyata manzanninmu annabi Nuhu kenan lokacin da ya ce masu me yasa ba za ku ji tsoron Allah ba ku sani fa ni manzo ne na Allah zuwa gare ku kuma ni amintacce ne saboda ku ji tsoron Allah ku yi mana biyayya to lokacin da annabi Nuhu ya gaya musu wannan wata aya kuma zaka ji can kaga da ya kira su su bauta ma Allah shi kadai kenan ta inda yake musu wa'azi akan su daina wannan mugun aiki da suke na luwadi shi kuma to shine zaka ji inda Allah ya ce wa lutan iz qala li qaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahad min al-alamin innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa'i bal antum qawmun musrifuna yake cewa a a yana kiran su cewa inda Allah yake cewa annabi lutu yake ce mutan nashi din yanzu za ku zuwa kuna aikata wannan mugun aiki na alfasha na yin luwadi ya ce ku sani wa duk tarin tarihin duniya gaba ɗaya ba a taɓa samun waɗansu al'umma wanda suka aikata wanga mugun aiki ba sai ku ne na farko don haka su ne na farko da fara yin aiki ta aiki wannan lalwatsi ɗin to shi ne shi annabi lutun ke masu wa'azi akan haka ne yake cewa ku sani babu wani mutum wanda ya rigya ku ba wata al'umma ta rigya ku wannan muyagun ayyuka ne a ce za ku zika mazo maza kuna barin mata wata aya kuma atatuna zukurana min al'alamina wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun aduna duka dai haka yake masu wa'azi akan cewa waɗannan miyagun ayyuka din to su bari amma duk da haka kamar dai shi ma sauran annabawan yanda ya kira mutane nashi su ma sun haka fice mishi su ma suka yi maganganu na iskili din za ka ji abinda sun ka ba shi amsa su suna ce mashi la'in lamtar tafiya lubu lata kunan na minar mukura jina in dai baka baccewa mu zo mu bauta ma Allah ba kuma baka baccewa mu bawan ga aikin na luwaɗi ba sun ka ci za mu kore ka da garin nan ne ba ka ba gani ba magana wasu imani a za su kore shi in dai habbai ba wai dole ya kyale su abinda suka so shine sai ya ce masu to ala inni li amalikum min alqali ne ce gaskiya ni ina kiyayya ina kin wannan aiki na gudu gaskiya yayi muni ba ni so wannan aiki da kuka aikata to sannan wata aya kuma zaka ji inda Allah ya ba yake cewa amsar da suka bashi shine wa ma kana jawaba qawmihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatadahharuna wa shi annabi lutu da shi da dole sun kai iman da shi sai suka ce a kore su daga garin gaba ɗaya kwata kwata su bar garin wai sunan mutane ne masu tsarki wasu su suna nufin wai su ba su aikata aiki na luwadi su tsarkakakku ne su wa to shine suna ganin wata annabi lutu kamar yare na musu a wurin kenan to shine sai bayan nan sun gama masu sun ka dawo sun kai iskili din dai kamar yadda an ka sani za ka ga annabawan kowanne al'ummomin nasu sai ka ga suna yin bayan sun kafice kuma sai su yi iskili su ce in an isa a kawo azaba su gani mana shi ma haka sun kai mashi din shi ne za ka ji allah yana cewa amma kana jawaba qaumihi illa an qalu i'tina bi azabillahi in kuntum min sadiqina wai sai sun ka ce mai in dai kai gaskiya ne kai annabin ne kai to ka zo mana da azaba ta allah ba gani mana subhanallah za ka isko da waka samu na annabin da watan al'umma shi ba su bai haka ba don kana ganin ko shi manzo Allah ne ba kai shi sallallahu alaihi shi ma haka an kai abinda suke gaya mashi cewa wai Allahumma in kana haza huwa al-haqq min indika fa amdir alaina hijaratan min as-sama'i aw ati nabi bi azabin alimi wai in dai wannan shi manzo Allah gaskiya ne wai sai sun kace to ya sa ayo masa ruwan duwatsuna daga sama na azaba kadi ba ga wanga iskini wai ya sa ayo masa ruwan duwatsuna na azaba ko kuma ya kawo masa wata irin azaba mai tsanani in shi annabi din to kaga hakan ga al'ummomin sun kai tashan annaba sun kai tashan wahala da waɗannan kafirai din to kaga shi ma annabi lutu alaihi salatu wassalam shi ma hakan ga nashi mutane sun ga mashi din wai itina bi azabillahi in kunta minas sadiqina kawo mana azaba da in dai kai mai gaskiya ne kai to daga nan annabi lutu alaihi salam shi kuma da ga haka to sai ya roki Allah ya ce rabbi najini wa ahli bima ya'maluna Allah ina so ka tsirar ta da niyya da ni da iyalai na ka tsirtar da ni daga cikin waɗannan miyagun mutane da abin da suke aikatawa ya Allah to sai Allah ce fa najirahu ahlahu ajma'ina illa ajuzan fil gabirina da ka sai muka tsirtar da shi annabi lut din da aka kawo azaba ta halakawa din an ka halakar da suwa sai dai watan wannan tsohuwar matan mata shi da shi annabi lut ita kamar isa an halakar da ita dan ita ma kaman ɗaya ce daga cikin waccan da makarantu na annabi lut cewa an halakar da watan mata annabi lut guda to shi ma annabi ludu shi ma mace ta shi ma ita ma mutum ne banza ce ita ba sai ya zama su waɗannan miyagun mutane suka yi wannan aikin na luwaɗi din da ita ma suka haɗin kai akan lamarin saboda duk lokacin da annabi ludu ya yi baƙi to da sun yi an yi baƙi za su kawo farmaki su ta wani take lokacin da ita abin ta ka ba su na gudunmuwa shine in ya yi baƙi din da baƙi sun zo to abin da ta kai wuta take kunnawa haka sai ta hasa wuta inda rani da sun ga hayaki yana tashi gidan wai an yi baki kenan an gane in kuma dare ne da sun ga hasken wuta din to wai ma'ana an yi baki kenan haka ta shirya wannan baki ce tare da shi to su kuma ba kunya ba tsoron Allah ko kadan to haka haka za su zo za mu ji da yanda abubuwan suka kai a tsakanin su da sauran jama'a su ta yi to shine annabi Lut ya zo ya masa ya roki Allah ya ci Allah ya tsiratar da shi ya da shi da wanda sun kai imani to Allah ya ce shi kenan sun madan marzal akhirin duk mun halaka da su baki daya to sannan daga nan bayan annabi lutu ya yi wannan addu'a ya roƙi Allah ya tseratar da shi daga sharrin waɗannan mutanen miyagun Allah ya halakar da su shi ya tseratar da shi da shi da masu imani to sai Allah ya karɓa ma annabi lutu annabi lutu alaihi salamu shi ma a ya gaya mai cewa to ba damuwa saboda haka za a za a halakar da su waɗin to daga nan ne sai aka ce sai Allah ya turo mala'iku waɗannan mala'ikun da sun ka tosu sun ka fara biyowa gidan annabi ibrahima wasan da ma na gaya muku hucin lokaci guda suke da annabi ibrahima ne kuma ba su da nisa kwarai da inda suke dama ko can annabawan da an ka yi ko can kowane annabi za ka ga wani yanki ne Allah ya ka aiko shi da shi wanda an ka aiko shi duniya gaba ɗaya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda an ka aiko cikin annabawan da duk duniya gaba ɗaya kamar da Allah ke cewa ka gaya mu kul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ya ku mutane ni manzo ne na Allah gare ku baki daya duk duka gaba ɗaya to shi kadai ne wanda wa ma arsalnaka ma illa ka fatal lin nasi bashiran wa nazira Allah ce ba aiko ka ba sai ka zama duk mutanen duniya baki daya kana mai musu mai bushara kuma kana musu galgadi ga watan in sun ka aikata miyagun ayyuka to sai ya zama shi waɗannan mala'ikun sai sun ka fara biyowa gidan annabi ibrahim ɗin bayan sun zo inda yake kasan shi ko annabi ibrahim baya haihuwa bai taɓa haihuwa ba gashi ya yi shekaru matar tashi ita ma don ya kai shekara ta sai inda wani abu magana ɗari ma akai matar tashi ita ma haka wasu kuma sun ka ce ma shi ya kai ɗari ma da wani abu shi a da shekara ta sai inda to sai sun karbi wata na inda yake annabi ibrahim dama al'ada ta shi ko da ya yi baki nan take zai musu hidima saboda hidima a gare ga baki da ya yi baki zai maza maza take ya kawo abinci ya yanko dan maraki ya kawo musu haka ya ji shi shi dan maraki ya kawo musu ita waje abin ya jilin sabina ya zo ya shiro liyafa ya kawo liyafa ya kawo musu bayan ya kawo ya aji yana jira yanka suna ciki nan sai ya gaba su ci ba to sai kuma hawa duk ya ji bai ji daɗi ba dole ne ya ɓaci kayi baki kana masu murna kana hababa da abinci da komi da nama da komi ka kawo musu amma sun kici to sai dan ji tsoro wai waɗannan waɗannan mutane ne gashi ya kawo musu abinci amma ba su ci to daga nan ne sai sun ka dan ga alaman kamar zai dan ji tsoro sai sun ka ce mai a ga ka ji tsoron ku mu mala'iku ne na ubangiji kuma Allah ya aiko mu ne mu tai mu halakar da mutanen annabi Nuhu to aka ce lokacin mata shi annabi Ibrahim din tana nan tsaye ta mawuri saboda ita ce hidima na kawo abinci da komi hakan ga to jin an ce za a halakar da waɗancan kafinan kawai sai ta shirya sai ta yi dariya shi za ka gashi fata heka fabashar na ha tana yin dariya sai allah ya ce sai mun kamata albishi da ɗan ɗa shi ne sai aka ce za ta haifi ɗan ɗa annabi ismailu to kaga wani iko na allah ɗan shekara ita ga ta da shekara kusan ta sai amma yanzu za ta yi haifa farko haifa farko ce za ta yi amma ga sai ta haifa fare wani iko na Allah to shine ita ko ta kawo maki yanzu a alidu wa ana ajuzun wa haza ba'di shayha tace yanzu ni haihu ga ni tsohuwa kuma ga miji na tsoho sosai kuma a ce ga ni ta kike cewa ga ta ita tun take bata haihuwa ba kuma ga mijin ta tsohuwa kuma sannan a ce kuma za mu haihu yanzu sun ga ce mata a kina mamaki ga lamarin Allah ne a ta ajabi min amrillahi kina mamaki lamarin Allah saboda haka Allah ya ce za a yi wani iko na Allah shikenan kuma wai haka da aka yi kuma sai gashi ko ta hidan dali kaga wannan ne wani iko ne na Allah wanda a annabi Ishaq ne kita ba annabi Isma'il ba annabi Ishaq dan shi kuma annabi Ishaq shine wanda ya haifi annabi Yaqub shi kuma zaka je na cewa wa min wara'i Ishaq Yaqub bayan an haifi annabi Ishaq din kuma akwai Yaqub wai da sun ga mata albishin din kuma za ta haifi dan da kuma sai an ka ce bayan dan dan Ishaq din fabashara na bi ishaqa wa min wara ishaqa yaquba an kamata albishi za ta haifi dan annabi ishaqa bayan shi kuma wai shi annabi ishaqa din zai haifi dan annabi isma'ilu malamai sun kace nan wata ishara ce ga su sun tsuwa da annabi ibrahim gashi da shekara 100 ita kuma tana da kusan 90 wai yanzu za ta haihuwa ta farko kuma in ta haihu wai kuma sai sun ga jikansu kuma kaga akwai albishir kenan na za su kara tsawon rayuwa na gaba kenan ko tunda an ce wa mimora ishaqa yaquba bayan annabi ishaqa din kuma zai haihu da annabi yaquba duk za su gaishe kaga kenan ga shi mutum ya shekara 90 amma kuma yanzu zai haihu dan da kuma yanzu zai Allah zai mai tsawon rayuwa har dan shi ya girma har ya aure shi ma har ya haihu shi ma kaga an masa albishir da cewa za su zo tsawon rayuwa kenan to aka zo ne aka yi wannan bayan sun yi haka sannan sun kai sallama da shi annabi ibrahim din sun ka ce za su wuce can wajen wata shi annabi ibrahim din da haka sun ka zo bayan sun sauka nan din to shine suna zuwa wajen annabi nuhu shi kuma yana ganin su sai kuma rayuwar su ta ɓaci saboda cikin siffar mutane sun ka zo kuma sun ka zo da sura mai kyau da kaga su za ka ga mutane masu kyau da suna zuwa sai annabi nuhu ya ji bai ji daɗi ba saboda ya san da mutane nashi ba halin su yanzu ba kyale mutane bakin da nashi tun shi ba bai gane mala'ikun bane ya azale baki ne ya mutane to shine sai ya ji bai ji daɗi ba to shine zaka ji ana cewa wala ma ja'at rasuluna ludan si abihim wa daqa bihim zar'a wa qala hadha yawmul asib yace kai gaskiya wannan yini ne mai tsananin kunci gare mai wahala saboda ganin yayi baki kuma yanzu ko yace da shi mutane za su yi kasu to shine nan take ko sai Allah ya ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati ya ce nan take ko sai ga mutane sun taho suna gaugawa mutane nashi ba suna sauri sun to za su suna sun ga ayi baki sun ka taso nan take suna zuwa to daga nan sai annabi ya ce musu ya qaumi haula ibadati kunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzini fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashidun sai ce musu ya ku mutane na ya ce kun gani yanzu ga ƴaƴanan mata ƴaƴana na mata ne me yasa ba za ku aure su ba za ku zo kuna yin wannan aiki mara kyau bai dace ku ji tsoron Allah mana kar ku kunyi tare cikin baki na da Allah wai ma'ana kaga yana yana yana talallashin su da su ba shi kunya ga baki shi amma ina sai kici musu alaysa minkum rasulun bashir yanzu ba wani mutum guda wanda zai zama shirye cikin ku shike na ka fito ga aiki ba Allah to shine sai suka ce me kai suka ga bayan irin magana ta su dai ta ta ta ta rashin kunya din sun ka ce ai laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nuridu sun ka ce ka san da mu ba ruwan mu da ɗiyan kamata ba kuma kai ka sa abin da muka nufi muna na ruwan ka ce muna ga ɗiyan ka da mata subhanallahi shine bayan sun yi wannan niyya shi kuma annabi lutu ya ji ya shiga cikin damuwa ya rasa wanda zai yake cewa law anna li quwwatan aw aw ila rukunin shadi ne yace ina dai a ce ina da mataimaka wanda zan zuwa su taimaki ni akan ku in zo in yaƙe ku yana tunani yanzu da dai a ce akwai gawa da za a yi ya samu wata masu taimako su taimake shi da yayi maganin waɗannan mutane saboda irin abu ya ɓaci to ana ta wannan mujadala annabi lutu yana ta yi saboda duk da bai dan gane su waɗannan cewa dai ai ai mala'iku din duk bai gane ba yana tunanin dai baki ne na mutane ba su dai gane ba shi ne dai haka sun kai wannan dama duk ko haka duk Allah ta bada labarin wannan ko ina da ko ina wannan zaka ji waje a ahlul madinati yastabshiruna qala haula idhaifi fala tafqahu yace waɗannan baki na ne da Allah ga ku yace da digiri su ka ku bada kunya kan waɗannan baki nawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukhzuni ka ku yace da niyya to amma dan haka sun kace awalam nan haka anil alamina sun kace shin ba ma mun ce maka ba aje baki ba ai ko ce mun ce ka ba aje baki da ba ka ce wata magana gashin dai magana ta izgili ai mun ce ka ba kawo baki gidanka da bakocin ka ba kawo su in baka sun wani abu ya faru to amma dai ina to kashi dai da su mala'iku sun haga annabi rudu irin halin da ya shiga da kuma damuwa da kuma irin wannan daga da yake da su waɗannan kafirai yana kokarin su su su su tsoron Allah akan wannan lamari su bari ba su damu ba sai sun kace mashi ya rudu inna rasulul rabbika lan yasilu ila ilayka sun kace annabi rudu ya kyale su mu ba mutane bane mala'iku ne mu sai suka gaya mai suka ce mai mala'iku ne ba za su iya cutar da kai da komai cikin waɗannan bakin naka ba yanzu dai abinda muka so gare ka kawai kawai ka tafi fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahu sai ce don haka yanzu abinda za a yi dai gobe zuwa cikin dare in dare yayi ku hita da kai da duk wanda suka yi imani gaba ɗaya ku tafi ku bar garin in kun ka bar garin kan wanda ya wayo kun ga ta sai sun ce amma sai dai matakka ita kam duk azaba da zai samu su ita ma sai ta sami ta don haka inda ma'aikata da su bugu sai sun ka faɗa mai cewa to ai alƙawalin da an kai nan zuwa asuba za a halakar da suwa don haka in dare ya zuwa da asuba a lokacin za a halakar da suwa to shi ne an ka zo bayan an yi haka shi ko sai annabi rudu saboda ganin irin haka din to shi ɗaya kuma ya ji raɗa jiki ne ya dawo da ɗa a mai sanyi shi ne sai ɗaya shi ya yana ganin cewa kai asuba ma ya hata nisa sai suka ce mai alaisa so hubi karibin kai kuwa ya asuba ya kusa take haiba damuwa ba ne to daga nan su kuma ga sun riga sun taho ɗin su mutanen ba sun riga sun taho sun kawo hari saboda sun gaga baki ɗin daga lokacin da sun ka zo ɗin to sai aka ce mala'ika jibilu ya hura ya musu busa haka ko kuma ya shahi fuskar su nan take gaba ɗaya sai fuskar tasu ta shahiya daga san ƙeya waya ba idanuwa ba hanci ba baki ba koyi shi kenan haka an gaba sun kamin wai a halakar da su ɗin kenan kawai sai an kama su wannan ɗin shi za ka ji Allah cewa faɗa misa a yunahun za ka ji cewa wala ƙadira wa duhu ardaifi faɗa masna a yunahun sai Allah ce mun ka shahi idanunsu baki ɗaya fa zuku azabi wa nuzur Allah ce ku ɗanɗana azabata da kuma gargaɗin da ne ba ku jiya ba to ƙarshe dai bayan an yi haka to sai Allah ya halakar da su ba aka ce halakar da an ka yi masu sai an ka ci garin nasu ɗin garin sadum ɗin wato haka an ka ɗaga shi sama wadda kasan za a jiwe wai dago kasan sai an daga ta to haka shi ma an kawo garin nasu gaba ɗaya mala'iku yuna ka sa daga garin sama an ce sai da mala'iku suna jin kukan zakarun da anan duniya ɗin lokacin da aka ɗaga garin sannan an ka jiwe shi hakan da an ka jirgita shi shi kenan sannan kuma an kawo mai ruwan duwatsuna kuma sun ka jiwo shi kuma haka to ta haka an ka halakar da su subhanallahi Allah ya tsare mu to shine Allah ya halakar shi zaka ji ana cewa asal kuma sai hatu mushrikina faj'alna aliyaha safilha wa amtarna alaihim hijaratin min sijili inna fi zalika la'ayatin lil mutawassimina sai Allah ya ce don haka sai muka dauki garin nan nasu an kada su ga tsawa sannan ga kuma juye wannan gari din sannan ga kuma ruwan duwatsunan da aka yi musu kuma duwatsunan da aka yi kuma waɗanda duk an dawo su ne can cikin wata jahannama subhanallahi to Allah ya tsare mu to shikenan aka zo aka halakar da su ba wani da kuma zaka ji da su ba an je nahu wa ahlahu illa mar'atuhu kanat min al-gabirina wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana aqibatul mujrimina Allah ya ce da haka mun ka halakar da su mun ka tsiratar da shi annabi ludu sai dai matar shi ɗaya ce ita kam ta kasance daga cikin wanda sun ka wanzu a cikin wannan azaba din ita kam an halakar da ita to Allah ya ce kadiba ka gani yaya karshen waɗanda an kawa wa'azi mutanen banza sun kasance don haka an ka halakar da suwa sai ya zama ita mata ita kai ce an ka bari din ita saboda ita ba kafira ce kamar da makanta can wajen annabi nuhu cewa ita ba kafira ce wadda aka halaka da ita ita kuma ta an ce sunanta wahila wahilatu ita ba ta shi annabi nuhu ne eh wahilatu to an halaka da ita a kamar yadda zaka ji da mako can wato Allah madaukakin sarki ya ya ba da misali can da makanta daraba Allah masalan lil lazina kafaru da ataluhin wa mar'atan nuhu kana ta tahta abdaini min ibadina fa khana salihaini fa khana tahuma falam yughni anhu min Allah shay'a wakila dakhala nara ma adahilina to shine Allah ya zo ita ma da kanta isma aka halaka kaga nan duk iko ne Allah Allah yana gwarin cewa da in hamace ta zama ta kwarai to mijinta zai amfane ta inda yana da kwarai kamar yadda muka yi magana dinnan cewa ko da aikin ta bai kai ga namijin ta ba to sanadiyar albarkar shi mijin nata din to za a daga darajar ta a kai ta a aljanna can inda ta shi din sanadiyar saboda darajar shi kuma Allah ya ba mu wani misali wanda za ka gane cewa kuma in mace tana ta kware ita ma ta kiki mijin nata ne an mutumin banza to shi ma duk da haka na raba shi maza kaga nan an raba ya tsakanin annabi ludu da matar shi da kuma annabi nuhu shi ma da matar shi kaga an raba su sun yi wutar annaba su kuma mazan nasu annaba kuma sun yi aljanna su kuma to kuma Allah ya gwada wani iko shi ma an kai babban kafirin da kowa ya sani a duniya shine a fir'auna amma kaga shi kuma matar shi kuma sai Allah ya ba ta ita kuma ya aljanna shi ita kuma saboda ita kuma ta kware ce mu'mina ce to sai ga ita kuma aljanna za ta to kaga duk wani iko ne Allah Allah ya gwada maka cewa kaga gafiyar aure shi abinda Allah yake cewa a shigar da shi a shaddal azabi da shi da jama'a sai Allah ce mafi tsananin azaba za a shigar da su amma ga mata shi ita kuma aljanna za ta an ce ma tana daga cikin matan matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aura a aljanna to kaga ya ka daraja gago to kaga ni to wannan shine abin da ya faru kidan ga su waɗannan ne mutanen annabi lutu din to ƙarshe aka halakar da su shi ke dai sun ba to shi ne nan wannan aya din Allah yake gaya mana kisa ta su din na mutane annabi lutu din wanda yake cewa annabi lutu Allah madauki sarki ya aiko shi zuwa gare shi din shi ne yake ce masu na a ce ina ni la kun su fa'a eh kaum inda yake cewa kazzabat qaumul lutul mursalina mutane annabi lutu sun karyata manzanni da karyata annabi lutu sun kai in qala lahum akhuhum lut lokacin da shi dan uwan nasu annabi lut ya ce musu ala tattaquna shi ba za ku ji tsoron Allah ba ku yi imani da Allah ku bauta mashi ku wadannan miyagun ayyuka ba inni lakum rasulun aminun haqiqa ni manzo ne ni amintace gare ku zuwa daga Allah don haka shi yasa malamai suka ce kuma in ka diba za ka ga wato rahama manzo Allah dai yawa gare ta saboda kaga ga lokacin da waɗancan kafiran sun kai waccan addu'a da muka karanta da suka ce manzo Allah dai wai in shi annabi ne shi na gaskiya ya sa a yi masu ruwan duwatsuna na azaba daga sama a halakar da su ba amma kaga ga lokacin abin da Allah ya ce masu aiwa ma kana Allah li yu'adhibuhum wa anta fihim ai manzo Allah indai kana cikin su ba za a masu azaba din ba wato da shi rahama ne shi da ba gaba wai kaga san da rahama da azaba ba su ga mawuri da ko to wato da annabi na shi yasa azaba ba ta sauka da ai subhanallahi to ka gani to kaga wai saboda albarka maza din sai yasa mu ma kamar yanzu gashi al'ummar waɗannan ne yanzu ba gashi mutanen annabi ludu ba ni haji ne suke aikatawa amma yanzu ga al'ummatu ba su aikata wata haka shi suna yi amma ga shi nan kuma allah ya kyari bai halakar ɗin ba to wai saboda albarkar manzala ne amma duk ba a gane sallallahu alaihi wasallam to da haka shi yasa sai ya zama a ka samu koda a musulunci hukunci abinda akwai hadisi da manzala yake cewa watan iqtul fa'ila wal maf'ula bihi idan aka kama mutane masu liwadi da wanda ya yi din da wanda aka yi da shi duk annabi ya ce a kashe su hukunci suke na kisa to shi yasa nan za ka gane abin yayi muni to nan can in ka bincika malam fiƙo sun ta maganganu masu haɗi a kan hukuncin ne wasu sun ka ce kai in ma za a yi wannan kisa ɗin a hau can sama a samu dogon gida mai babba mai nisa a hau da mutum can sai a sako shi can ya faɗo kuma a biyo shi da ruci da shi ma a biyo shi ya buge shi wai kamar da aka faɗa can da farko an gane ai kun gani nasu daga shi an kai sama ko sannan aka jirgita sannan aka wasu kuma ruwan duwatsuna daga sama ɗin to sai sun ka ce ko yanzu in za a wanda ya yi luwaɗi wannan hukuncin haka ya kamata ya bashin ji wasu da cikin malafi kimanin a hawa da shi sama ɗin dogon gini a sako shi sannan kuma shi ma biyo shi da wuce to kaga shi yasa gaskiya yana da matuƙar hadari kwarai da gaske to shi yasa abun bai da kyau kwarai da gaske to Allah ya tsare mu Allah ya kiyaye to shine Allah yake cewa a fattaqullaha sai annabi ya فاتقوا ce الله وأديون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
to shikenan sai ya ce masa fattaqullaha ku ji tsoron Allah daga barin waɗannan miyagun ayyuka da kuke aikatawa wa ati'uni ku yi mani biyayya kuma ku sani wa ma as'alukum alaihi min ajrin ni fa ba ni tambaya ku wata lada ga wannan isar da manzancin da nake yi gare ku ba ban ce sai kun biya ni sakamakon abin da nake yi muku din ba a a in ajriya lada ta ba ta ga kowa illa ala rabbil alamin da face tana ga Allah ubangijin talikai wanda ya aiko ni in to shine zai bani sakamako ba ku ne ka jira ku biya ni ba
أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون to shi kenan sai yake ce masu yanzu a tatuna tukurana min al'alamina yanzu za ku rika zoma maza min al'alamin daga cikin talikai daga cikin halitta shine ta atuna rijal fi adbarihim kuna zoma mazaje a cikin a, bayansu me yasa za ku yi wannan mugun aiki wa tazaruna kuna barin ma khalaqa lakum rabbukum abinda ubangijin ku ya halitta muku min azwajikum daga matan ku din saboda haka me yasa kuka wannan mugun aiki yace gaskiya bal antum qaumun aduna ku dai mutane masu ƙetare iyaka mutane masu shishigi da kuma ƙetare iyaka Allah ga dokar da ya sanya muku amma shi kuma ba za ku bi ba To.
قالوا لئن لم تنته يا لود لتكونن من المخرجين قال إني لأملكم من القادين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين
to shine sai annabi ludu alaihi salatu wasalam bayan sun yi wannan magana da shiwa to daga nan kala sai ya ce musu eh, kalu sai sun ka ce wa shi annabi ludu din bayan ya musu wannan magana din sun ka ce mai la illam tantahi ya ludu ya kai ludu ya ce sun ka ce wallahi in baka bari ba an in kare ka alaina wannan musu da jayya da haka gare mu in baka ba in baka bari ba la takunanna min al mukhrajina lalle za ka kasance daga cikin wanda za mu kora daga garin nan ne za mu kore ka min balajana daga garin mu to kala sai annabi ludu ya ce musu lalle duk abin da za ku yi ku yi inni li amalakum min alqalina ni kuma lalle ina kin wannan mugun aiki da kuka aikata min almubghilina ni ina daga cikin masu kiyayya li amalakum ga wannan mugun aiki da kuka aikata to da haka da yadda ya ga alamun lalle tabbas ba imanin za su yi ba sai kawai ya addu'a ya ce Allah to halakar da su ba rabbi najini ya ce Allah ka tsiratar da niyya ka halakar da waɗannan mutane amma ni ka tsiratar da niyya wa ahli janni da jama'a ta iyalai na da suka yi imani kenan mimma ya'maluna daga abinda waɗannan miyagun mutane suna aika- suke aikatawa din to sai Allah ya ce fa najinahu sai ko nan take mun ka tsiratar da shi annabi Lut din wa ahlahu da shi da iyalin nashi din ajma'i da baki daya illa ajuza sai dai- إلا جزءا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمدرنا عليهم مدرا فساء مدر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت أصحاب الأيكة المرسلين a don haka bayan an halakar da su Allah ce mu halakar da su ajma'i da baki daya illa ajuzan yace sai dai banda matar tashi din ana ce mata wahilatu yace sai dai ita kadai ce wanda ita kan filgabili ne ita kan ta kasance cikin wanda sun kawanzu a cikin wannan azaba din wasu malaman sun kace tun farko shi annabi lutun bai hita matar da ita din ba gaba ɗaya tun da za a hita din da aka ce ya bagare ne wasu kuma sun kace a'a da ita da an ka hita amma kuma ana taya dama an ce ko can kan wanda ya waiwaya ko ita kuma tun da ta san mutanen ta ne sai ana cewa tana waiwaya ta gani mi ka- mi zai faruwa aka ce ita ma sai an ka aiko ita ma aka aka ga mutane ta duci ita ma an ka halakar da ita da kafani to shine Allah ya ce summa damar dal akhirina sannan sai mun ka darkake waɗanda sauran kafiran baki daya a halakar mun ka halakar da su ba wa amtarna alaihim matsalan mun ka yo masu ruwa ruwa wanda yake na duwatsuna shine hijaratan duwatsuna watan Allah ya ce fasa a matsalar munzalina aiko ruwan waɗanda an kai magargadi su yi iman da Allah sun rukiya ce waɗanda ruwa sun yi muni kawai to an ce an yi mutum ruwa ai kaga ruwa kamata a ce na rahama ne amma sai zama na azaba ne to ce waɗanda ruwa sun yi muni subhanallah Allah ya ce inna fi zalika hakika a cikin wannan lamari da ya faru la aya ta ce wallahi ya isa ya zama aya amma wa ma kana aka sarhu mu'minin sai dai mafi yawan mutane ba su da imani ba su gane haka nan wa inna rabbaka hakika ubangijinka lahuwal azizu shine mabuwayi a cikin mulkin sa ar-rahim kuma shine mai jin kai a cikin watan bayan shi to da haka shi yasa sai ya zama waɗannan mutanen aka zuwa wanda faru gari su kina an ka halakar da su baki daya shi kina an kare su to shi ma har yanzu dukan dai zaka Allah yana cikin ruwan kisoshin annaba duk dai matsayin wa'azi ne eh alƙwanda makocin wa'azi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ma yana ga mana cewa wato wai shi masu yin wa'azi da ba abubuwa ne guda biyu yin wa'azi yace guda yana dumi yana magana ma'ana wurin wa'azi guda ko ba yin magana yace wanda ka yin magana wurin wa'azi shine qur'ani wa'azi ne yake maka amma yana magana magana yake yace wanda yana wa'azi ba da magana ba ce mutuwa ita kuma wai ita ba magana amma wa'azi ne take maka amma inda zaka tabbatar da haka na kana ganin duk inda aka ce ai mutuwa zaka ga inda zaka ga cit ko mutum ko wata shidin da yake dai zaka ga dai sai ya dan saurara lokacin dai sai dai bayan an ƙara jin masu in tawa za ya tayi to saboda ba wa'azi ne kuma dole komai shi kai mutum wata rana sai ya haɗu da mutum sai ta gigiza shi to shi yasa nan dukkan don Allah ya zama matsayin wannan ya zama wa'azi ne ga mutane shi yasa Allah ke ta ga wanda ke so shi wannan shine ƙarshen kisa ta annabi Lutu alaihi salatu wassalam yanzu kuma sai annabi Shu'aibu alaihi salam كذب أصحاب كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين
to sannan sai annabi shu'aibu shi ma alaihi salatu wassalamu shi ma kamar yadda Allah ya aiko wadancan sauran annabawa to shi ma haka Allah ya aiko shi ma annabi shu'aibu alaihi salam don haka annabi shu'aibu shine wanda annabi Musa ya gudu hijira ta gare shi ba sadda annabi musa ya bar garin misira a sadda ya wannan abin da ya faru tsakanin shi da wannan bakin din na wanda ya mara ya mutu to lokacin da zai barin garin ya hijira to can madiyan din garin annabi shu'aibu da can da ya ce gidan annabi shu'aibu ne ya sauka ina ya zauna gidan shi kuma har ya yi mai kiwo na bisa shi na dabbobi a to sannan kashi bayan ya gama abin da ya kai kuma sai shi annabi shu'aibu ya bashi da ya ta ya aura mashi ta to shine annabi shu'aibu to shine na Allah yake so ya gama da kissa ta shi ma wanda imamul qurtubi yana cewa shi annabi shu'aibu wata ana ce mashi khadibul anbiya'i khadibul anbiya'i wato shine mai mai hudu ba annabawa an ce wai li husni maraji'atihi li qaumihi saboda iya magana ta wajen maganganun sun gari shi da mutane su kafiran nashi an ce yana yan ba su ma'anoni amsa mai mai kyau to saboda iya magana da shi da mutane to shi sai ana ce mashi khadibul anbiya'i sannan Allah ya kushe ni zuwa ga wannan gari da aka ci magarin madayana ko za ka je wa ila madayana a kafin shu'aiba to waccan madayana sunan gari ne dama to shine mutanen garin madayana din wasu sun ka ce wannan madayana din sun ka ce wasu inji wasu malamai suka ce sunan kabila ce ta su wai Allah ya kushe zuwa ga kabilan madayana wasu kuma sun ka ce a sunan garin dane na shi din eh shi yake ce madayana din don haka a an ce watan su asulin watan babansu a ciko a ce kakansu ne shi aka ce madayana to saboda kuma shi ya sara gare ka san ko zan haka nan ko sai ga gari an same sunan wanda ya sara gare haka to iri ne an ka to shi an madayana din to sai an ka same suna watan an ka sa garin nasu madayana din to saboda haka an ce kuma shi watan annabi shi annabi shu'aibu din alaihi salamu watan an yi shi ne kamin zuwa annabi ibrahima eh kamin zuwa annabi ibrahima shi watan madayana din bayan zuwa annabi ibrahima sai shi ma da yana dan dan annabi ibrahim ne shi ma da yana din wanda ya gina garin wanda ake cima sunan garin madina an ce dan dan shi annabi ibrahim ne shine Allah ya aiko shi zuwa ga wadannan mutane nashi din shi ma ya kirawo su zo su yi imani da Allah su ba bayan sun yi imani da Allah kuma su ko abinda aikin su tauye ma'auni ya gare su kuma yana harkar sakai ba sai zama suna tauye ma'auni to su ma sanadi haka nan karshe Allah halakar su kuma da zamu ji kaga shi ma dai duk wani aiki ne wanda ana yi ko shi yasa za a gane wato ana ce albarka maza Allah amma ba sani bane sai ga mutum ko mutum ya sani ko bai sani ba kuma ko ma mutum ya aminta da haka ne ko ba aminta da wato darajar maza Allah sai mutum ya kace in ba haka nan ba shi tauye ma'auni su kai mutane ne amma ka halaka da su ba waɗancan suna luwan yan kalaka da su ko ana yi ko mutane ba ka gani to banda sauran abubuwa ga sunan kala kala wanda ba amma magana ba subhanallahi to Allah daidaita mana Allah gyara mana to shine Allah ya aiko su ya aiko annabi Shu'aibu zuwa gare su din cewa su zo su yi imani da Allah inda ya zo kira su yana cikin wanda Allah ke gaba da ila da yana akhawar shu'aiban qala ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'fu al-kayla wal mizana wa la tabkhasu an-nas ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minina aka ce musu yace ya ku mutane abinda Allah ke cewa wato ma aiko annabi shu'aibu zuwa ga mutanen garin madiyana ya kira su ya ce ku bauta ma Allah ku sani ba ku da wani Allah wanda ba shi ba shi kadai ne ubangiji wanda abin bauta gare ku hakika hujjoji bayyanu sun zo muku daga wajen Allah ubangiji ku sannan ya ce ina muku wa'azi ku rika cika ma'auni ku daina tauye mutane ma'auni shine fa'uful kaila wal mizana ku cika ma'auni na tiya da kuma na sikeli kowanne in mutum ya tawaye shi duk lahin su guda ne kuma tawaye kaga kala kala ce ya danganta kaga in ya shahe na awo ne kaga shi da ma sai da suke yi ko ana iya kila in an gada ma a satiya guda biyu guda babba guda karama in ka zo wurin saye za a sama karama aure ma da ita in za ka sayawa kuma a sa babbar ce kaga an zalunci mutum an tawaye ba wani kenan ko kuma in an gada ma in za a sayi gare ka din in za a sayan maka sai a dan danno tiya ko sun ana haka sai su dan bola ke da can da kasa kaga ko da za zuwa dan wannan rage shi aka wa ka gani kuma in za a sayan maka in kuma kai ne za a sayan ma in za a sayan ma ne to sai a danno ta in kuma kai za ka sayarwa sannan sai a danna ta kuma sai ta koma ta rami tsakiya din wai dan dade a kware mutum sai ka auna kana gani kai awon ka da cikakke ne lahalau amma da ka zo auna sai ka gauna bai hita to duk wannan ne gaba ɗaya kuma can abinda Allah ya tabbata cewa ya azaba ta tabbata ga masu wannan wailul lil mudaffifina allazina idza talu ala an-nas yastawfuna wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yazunnu ulaika annahum mabghutuna to ka gani to shi yasa Allah ya ce Allah zai musu azaba su wannan aiki to amma kaga mutane an maida abu mai wasa an maida an maida abu ba komai ba kai subhanallahi to Allah ya sauke to shine annabi shu'aib ya musu wazi cewa su daina wannan wannan tawai ba auni to haka wani wani kuma zaka ji wala tanqusul mikiyala wal mizan inni alakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azab yawmin azim yace ina ji muku tsoron azab yawmin muhidin azaba yana da zata azaba zata kiwaye ku ina ji muku tsoron wannan azaba ba dan saboda haka amma da duk da haka yayi masu wannan wa'azin yayi masu karshe shi ma sai Allah ba mu labarin amsar su mamtan da suka bashi ne yake cewa fa qala al mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lanakhurujannaka ya shu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'uduna fi millatina wai suka ce kai shu'aib manyan mutane wanda suka girman kai ba suka ce lalle za mu kore ka daga gare shi ma haka suka ce ba shi za su kore shi wai daga gare madina ɗin da shi zuwa da suka ibanta da shi gaba ɗin za a kore su duka to shi ne sai sun ka ce ko dai mu kore ka ko kuma ka dawo cikin addinin mu ma wai shi ma ya dawo kafiri cikin su subhanallah ka ji wannan magana wai ko dai ya bai wai ka ji ba ma ya bari ba tukun a'a ya ma dawo cikin addinin nasu ba ba ya bacci musu ashi Allah ya kushi da ba ka ji wannan izgili to shi ne suka yi mai wannan magana to shi ne sai yake cewa bayan wanda ya ce masu awa na kunna kari yanzu ko da ba masu yanzu sai mun dawo addini na kuɗin ya ce masu wannan magana ba za ce ba ta yi ba saboda haka wani wani kuma suka ce ya shu'aibu a salawatuka ta amuruka an na turuka ma ya abudu aba'una aw an na fa'ala fi amwalina ma na sha'u innaka la'antal halimur rashid suka ce a'a yanzu kai shu'aibu wai sallar nan da kaka hana wai ce ta hana kawai ka ta ce ka hana mu wai ta ce ka umarnin ka sallar da kaka ce kan horonka cewa mu mu bauta ma wadanga allolan nan da goma kan da muke bauta ma sallar da kaka ce ta ce maka haka na halal ka ji izgili ba to shine suka cewa ko kuma sallar ce ta ka ta ka sa wai ka hana mu mu yi abin da muka so cikin dukiyar mu wai wannan tawai ma wani gudu wai ai dole kyale su su yi abin da suka cikin dukiyar su da kuma kin ba da zakka wai dole ya basu mana to shine sun ka ce amma dai innaka la'antul halimur rashidu ina abin nan ne na gaci misali suna cewa a sannunka wanda yake mai haƙuri wanda a shirye ka gane wai suna mai izgili ne wai wada wai wai to sannu shirye yi ma'ana ka san kawai za a samu wani a ɗaura ko sai haka mutum za ka wani yasa zai nuna mai cewa ga abin da yake bai dace bai bari kaga a wannan lokacin zai cewa to ai sannuwa ne ila ga mai ɗauko na babban malami ya ce to sannuwa ne ko da mai izgili da shi wai ma'ana wai shi mai wa'azi kenan ko to kaga ga ka'ida gaskiya ba ɗabi'a ce ta mutane kirki ba gaskiya izgili ne wanda ba dan karami ba tunda kaga ga shi waɗannan mutane su ne suka mai haka da suna cewa to sannu hawan da yake mai kai an mai hakuri kuma kai da shirye wai su kenan suna ganin wato suna mashi izgili ne suna mashi wannan ba'a din to annabi shu'aibu dai haka dai ta fama da su shi ma kamar yadda sauran annaba su ma suka fama da su da da da su ma jama'a shi ma dai haka ta fama da su din dai baya da za'a annabawan haka sun ga shan wahala ba amma da yake sun riga sun san Allah ne aiko su kuma sun kai ta hakuri akan wannan lamari to karshe dai bayan kuma kaga nan sun game wannan daidai amma kuma can sun ka dawo kuma dabba kuma kayan suna ƙara ce mashi suna ce mashi kai ya shu'aib ma na ma na faqahu kaseeran mimma taqulu wa inna lan raka fina da'ifan walau la rahaduka la rajamnaka wa ma anta alaina bi azizin sun ka ce gaskiya shu'aib mu haka mu ba ma gane abin da ka faɗi mu ko fahimta ba mu kai abin da ka faɗa abin da ka ji ban ga sunan dai mu ba mu fahimta ba mu kai ga mana kai muna maganin kai mai rauni kake cikin mu ga kada rauni cikin mu kuma ka zo kana mana wannan baka ce kai annabi ne kai subhana sun kace ai macin dai jama'a ka dai yan uwanka da mun jijjihe ka wanda sun kashe shi ma'ana wajen dai yan uwa ne ka je ba su tsoron Allah ma yan wani suka tsoro subhanallah sun kace wa ma anta alina bi azizi ka sani ba gagaran baka yi ba kawai dai don yan uwanka yi maka kyale ka to shine sai ya ce musu a'a ya qaumi arahadi a'azzu alaikum min Allah wattakhaztumuhu wara'akum zihriyan inna rabbi bima ta'maluna bihi yace yanzu ku mutane yanzu yanzu yan uwa da kuka ji matsoro yanzu yanzu ɗan uwana kuka tsoro ya ce to ai ku sani Allah ya yi uwana jin a ji tsoron shi ya yi su bayan tuwa amma yanzu ga Allah kun rike shi kun mai da Allah bayan bayan ku ba ku yi da Allah ba ya ce amma ku ƙi shi kenan ai duk abin da kai Allah yana nake da shi yana san da komai da komai saboda haka bayan wannan kuma sun ka dawo sun ka ce kai kai kai fa wa ma anta illa basharun misluna wa inna sunnuka lamin al-kazibin kai fa mutum ne irin mu ha yanzu aka kuma ka zo kana ce mana kai annabi ne kai yana suka ce muna ganin haƙariya ce kai ba Allah ya kuka ba haka subhanallahi haka sun kai sannan sun kai wata irin magana ta su in ta banza din wanda su kowane annaba kafirin su yi cewa a kawo azaba suka ce yanzu a wanda za a fa askin alila ki safan min samai in kunta min sadiqina in dai ka annabi ne kai na gaskiya ka sa sama ta yake ki ta faru mun magani subhanallahi la ilaha illa allah to kaga wannan haka suka yi wannan zaka an sun izgili malam wai ya sa sama ta yanki ki ta faɗo wasu inda shi gaskiya ne Allah sarki ya dawo shi bai ce musu rabbi alam bi mata amaluna Allah ya san duk abin da kuke aikatawa yana kallon ku saboda haka da wadannan abubuwa da suka gudana annabi shu'aibu wato ya yi kiran su dai sun kiya daga nan sai ya ce to ya qomi amalu ala makanatikum inni amilun sawfa ta'lamuna man yatihi azabun yukhzihi wa man huwa kazibun wartaqibu inni ma'akum raqibun yace to yanzu abin da za a tunda na kira ku ki imani shikenan ku je ku yi duk abin da za ku aikata ku sai ku aikata ni ma in ci gaba da nawa aiki za ku san wane ne azaba za ta zo mashi ta kunyatar da shi ya za ku san wani zai kunyata Allah sai kuma shi da azaba ya kunyatar da shi kuma za ku gane wa an makare shi da ni ko ku ya ce ku ta koyi saurare ni ma ina ne ina saurare abu zai sauka gare ku to sannan sai ya addu'a ce rabbana ftaha bainana wa bainal qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihina ya ce to Allah abinda muka so Allah kai hukunci Allah kai mu da hukunci tsakaninmu da mutanen gana mu ya Allah ka halakar da suwa to shi kina Allah ya karɓa masa kowane take Allah ya cewa fa ahzatuhum rajfatu fa asbahu fi darihim jathimina nan take gaba ɗaya sai Allah ya saka mata tsawa an ka halakar da suwa sun ka waye gari ga sun ta dudu wasu sun faɗi sun mutu to Allah ce Allah zai kazzabu shu'aiban ka Allah ya gano fiha Allah zai kazzabu shu'aiban kanu humul khasirina Allah ce sai ga wanda sun haƙƙi ta annabi shu'aibu kawai ba ta bai so wannan garin ba sai ga sun zama tarihi Allah ce hakika wadanda suka karanta annabi Shu'aib sun zama su ne hasarun to sannan bayan wannan ne sai Allah saukar da azaba to da aka saukar da wannan azaba sai Allah ce mun ka tsiratar da shi annabi annabi Shu'aib wala ma ja amruna najjayna Shu'aib Allah ce mun ka tsiratar da annabi Shu'aib wallazina amanu ma'ahu da shi da duk wanda ta da shi ya bi rahmatin minna da rahmamu amma wa hazatil ladina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimina sai tsawa ta samu su waɗannan waɗanda sun ka kafice din sai ga gaba da su faɗi su mutu ka Allah ya gano fiha Allah ce ala bu'udan limadiyana ba'da bu'ud kama ba irin sabudu yace hakika nisanta daga rahama Allah ya tabbata ga mutanen annabi shu'aibu kamar yanda nisanta daga rahama Allah ya tabbata ga mutanen watan sabudawa to kashi bayan duk wannan abu ya faru to sai aka tashi musu azabat to sai an ka su ma kamar dai mutanen da mahakanta na na annabi salihu sai an ka yi girgiji giragizai an kai hadari ya haɗu su ma ana cikin tsananin zahi zahi an kai masu lokacin an kai zahi mai tsanani lokacin da ana cikin wannan zahin sai Allah ya kawo wannan hadari hadari ya haɗu su ne suna ta murna da suna ganin za a samu sauki kasan in ana zahi da an ga hadari ya haɗu sai a ta ganin da za a samu saukin zahi lokacin ne bayan wannan ta faru sun zo suna tunanin cewa ai ruwa ne za a yi suna ta murna to ko da aka yi haka to sai sun ga tattaro gaba ɗaya sun ga tacce cikin inuwa ta kasan kana ganin ko yanzu in girgizi na ana lushi ego kaga da girgiji ya rufe rana sai haga kai baka cikin rana to su ma irin haka da su suka tafi suka tattara gaba ɗaya cikin wato wannan inno girgijan ashe ashe girgiji ba ruwa ba ruwa ne za a musu na hawa wai ashe ruwa ne za a musu na wuta ruwan wuta ne aka yi musu lokacin to shine zaka ji Allah yana faɗa cewa don haka fakazzab a lokacin da sun hakare ta shi din fakazzabuhu fa akhazahum azabu yawmin zullati innahu kana azaba yawmin azimin inna fi zalika la'ayatu wa kana aksar mu'min kamar zama karanta da sai Allah ce sai azaba ta kama su ta ranar da an kai musu innuwa din wani suna ganin kamar innuwa ce sun ka samu ta ruwa to shi ina ba haka bane to shine nan Allah yake so ya gaya mana ita wannan kisa din ta shi annabi Shu'aibu alaihi salatu wassalamu da shi da mutanen shi ma na daga cikin annabawa din waɗanda ya huskanci shi ma kalubalanta da kuma ƙaryatawa daga al'umma sai amma shi ma dai ƙarshe duk da haka saboda shi ne annabin Allah su ne a bisa gaskiya to shi ma dai Allah ya tsirtar da shi ya kuma ya halaka da mutane nashi to shine Allah yake ce mana Allah yake cewa kazzabat ku naki kazzaba ashabul aikati mursalina yace mutanen aika wato ana cewa al'aikatu din nan wato wani wuri ne wani kaman wuri ne wanda yake na rukuki haka yanda yake yana da itatuwa da yawa haka shine ake cin wannan ai- ai- aika- aika din shine kazzab ashabul aikati to shine a- a wannan da aka ce kazzab ashabul aikati mursalina mutanen rukuki ma'ana wannan wurin wanda suke suna da itatuwa da yawa sun karyata manzanni to gashi kuma can ɗazu mun karanta mun ce ai madaina an ka aiko shi ko amma kuma an ce ashabul aika me ya ya kai to kuma to saboda haka aika cikin wasu malamai su sun ka ce to shi annabi shu'aibu garibu an ka aiko shi an aiko shi garin madayana kuma an ka aiko shi garin wannan al'aika din haka wasu malamai sun ka ce din saboda haka shi ne kamar da imamul qurtubi ya kawo daga kata da yake cewa an aiko annabi shu'aibu ne zuwa ga al'umma guda biyu an aiko shi zuwa ga mutanen shi sannan kuma na mutanen madayana kenan sannan kuma an aiko shi zuwa ga mutanen ashabul aika din to da haka duka su ne su suka ce an an aiko shi ne zuwa gari biyu din sannan ibnu kasiri shi ma ya ruwaita ya ya- shi ma ya kawo daga suddi da ikirma yake cewa ma ba asallahu nabiyyan marratayn illa shu'aiban ba a taba aiko wani annabi so biyu ba ma'ana gari biyu ba sai annabi shu'aibu saboda haka yace a yace marratan ila madiyana farko an ka aiko shi zuwa ga- an ka aiko shi zuwa garin madiyana don haka fa ahzahumullahu bi sihhati karshe da an ka halakar da su ba an halakar da su ba wa marratan ila ashabil aika su kuma sai an kai aiko shi zuwa ga mutanen al'aikatu din ma'ana sai sun ka ce bayan an halakar da mutanen madiyana ne sai an ka aike shi zuwa ga mutanen al'aika din su kuma fa azahumullahu bi azabi yawmin sullati tunda zaka ga in ka karanta wasu ayoyin sai ka ji an ce an halakar da su da tsawa wasu ayoyin kuma sai a ce an halakar da suwa da azaba ta ranar da an ka musu gir- girgije din to sai malamai sun ka ce to su mutanen aika din su ne an ka halakar da wanga inuwa ta- ta ta hadari din su kuma waɗancan mutanen madina sun kace su ne an kai masu tsawa ne an halakar da su da ita to duka dai wannan shi ne amma shi ibnu kasir ya ce to za ka ga asabar aika dai da mutanen madina shi kuma sai ya ce a'a yana ganin duk mutanen duk- duk duk mutanen madina da aka ce haka nan din su ne aka ce asabar aikati kuma su ne ake ce asabar a a a madina din sannan za ka ji can inda Allah yake cewa wa ashabar rasi mun yoshi ma wa quruna bayna zalika kasira ba mun karanta shi to shi ma inda Allah yake cewa ashabar rasi mutane na na annabi shu'aibu da shi ma to shine kamar yadda shi ibnu kasir ya kawo yace a a cikin wannan abul qasim ya ruwaita daga abul qasim bagawi daga kata da yake cewa ashabar rasi din mutane annabi shu'aibu ne su ma to saboda haka ne sai ya zama daina shi annabi shu'aibu Allah ya aiko shi ne ko dai madiyan din da kuma aika din duk garin guda ne an aiko su gari guda kenan ko kuma ya zama a'a garin biyu din ne dai an aiko shi zuwa ga waɗannan garuruwan guda biyu din to wallahu alam duka dai ko ne din yana iya wani to shine Allah ya ce mutanen al'aika sun kare ta manzannin mu shine annabi shu'aibu alaihi salam shine gaidatun gaidatu shajarin shine wurkuki wanda yake na isatuwa haka aka ce kusa ga garin madiyana ne wannan garin na aika din yake sai Allah ce izqa lahum shu'aibu lokacin da annabi shu'aibu ya ce masu aka ce nan izqa lahum shu'aibu ba a ce izqa lahum akhuhum shu'aibu ba an ka ce abin da yasa hakan lam yakul akhuhum li'annahu lam yakun minhum saboda shi ba bai da alaka da su ta jini ba dan uwansu bane na alaka da jini ba shi yasa sai ya ce kazzaba izqa lahum shu'aibu lokacin da shu'aibu annabi shu'aibu ya ce masu ba a ce dan uwansu ya ce masu ba sai ya ce masu ala ta taquna shin ba za ku ji tsoron Allah ba Mm. inni lakum rasulun aminu haƙiƙa ni manzo ne daga Allah kuma amintacci fattaqullaha فاتقوا الله وأديون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين to da haka sai ya ce masu fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa atiuni ku yi mana biyayya ma'ana ku bi ni ni zan koyar da ku ga yadda za ku bauta ma Allah da duk sakon da Allah yake kawo ba sannan wa ma as'alukum alaihi min ajrin ku sani ban tambaye ku wata lada ba ku biya ni ba akan wannan ma- isar da manzanci da ne muku ba in ajriya lada ta ba ta ga kowa illa ala rabbil alamin sai bisa ga ubangijin talakai Allah madaukin sarki shi zai biya ni sakamako ba wani zai biya na ba saboda haka auful auful kaila أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبهسوا الناس أشياءهم ولا تأسوا بالأرض مفسدين to sai ya ce masu saboda haka a ce masu aufur kaila ku rika cika tiya ta awo tsakaninku da Allah wala takunu min al-mukhlisina kai ku kasance daga cikin masu sa mutane hasala kuna tauye masu abin awo tunda kaga in mutum ya kawo an karage ma kaga an an- an samu shi hasara yace to ga kuma mutane wannan ne wazini ku yi awo bil qistas mustaqimi da abin awo na daidai na adalci na gaskiya wanda yake ba ba ba, ba na zalunci ba ba ka yanka ce al, a- alkailu shine abun awo na tiya alwaznu kuma shine abun awo na sikeli waznu na sikeli kenan alkailu kuma shine wanda yake na tiya to shine kamar su wazi cewa dukkan su su bane wala tabkhasu nas ashiya'ahum kada ku rika tauye mutane al'amuran su kuna cutar su la tanqusuhum min haqqihim shay'an kada ku rage musu komai daga cikin haƙƙin su wala ta'asaw fil ardi mufsidina kada ku kasance kuna tafiya kuna kuna banna a cikin bayan ƙasa kuna masu banna bil qatli da kisa da sauran abubuwa marasa kyau saboda haka wata kullaha واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين
saboda haka ya ce masu wata kulla zai halaka ku ku ji tsoron Allah wannan wanda ya halicce ku ba ku kadai ba wal jibillatul awwalina kuma sannan shi ne wanda ya halicci halitta farko kamin ku din yana gara masu su tsoron Allah Allah da yake irin haka to daga nan qalu sun kace mashi kai inna ma anta minal musahhidina kai muna ganin kai kana daga cikin wanda aka wasu sihiri wato sihiri ne aka yi maka shi yasa hankalinka ya dan tabu wa ma anta illa basharun misluna kai ho mutum ne irin mu ba kowa kake ba sai mutum وما irin mu.
أنت إلا بشر مثلنا إن وإن نظنك لمن الكاذبين Ba aske da Allah.
فأذكر علينا كذبا من السماء إن كنت من الصادقين to shi kenan sai suke gaya ma cewa ai wa ma anta illa basharun misluna ma ai kai ba mutu ba koyi bane kai sai mutum ne irin mu kaga dai duk karatu na mai take ai duk dai kafin dai kace ma annabi mutum kan kowa suke cewa da kai ba kowa bane ai mutum ne irin mu wa inna zunnuka haqiqa kai muna zaton fa kai min alkazibin kana cikin makareta ƙarya ce kake wannan magana har kai subhanallah don hakan ga fa azqit alaina kisfan minas sama'i in dai gaskiya ne in kunta minas sadiqin in dai kai ka kasance daga cikin manzanni to fa azqit alaina kisfan minas sama'i ka yanko mana wani yanki daga sama ta faɗo mana magani subhanallah wa yazi billahi qala sai annabi shu'aib ya ce masa rabbi a'lamu قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الزلة إنه كان عذاب يوم عظيم
saboda haka sai Allah madaukin sarki ya ce to bayan haka sun ka gaya mai haka to sai annabi shi ya ce masu rabbi a alamu ubangiji na shine mafi sani ya sani bi mata amalun da duk abin da kuke aikatawa fa ijazikum bihi zaku ga zai saka muku da shi ya fa kadzabu wa Allah ya ce suna kareta shi fa akhadhahum azabu yawmiz zulla sai wannan azaba ta ranar wannan girgiji din ta kama su saboda haka kamar da bayani ya gabata din an saukar da suna cikin wannan tsananin fari ne sai an ka saukar masu da wannan hadari watan wanda aka saukar masu da wannan watan hadari ya haɗu bayan hadari ya haɗu to ƙarshe sun ka taru wannan wuri sai an ka musu ruwa na wuta gaba da sun ka ƙone ƙurin wasu kenan subhanallah aka ce watan wai wata ƙofa ce taga ce an ka ɗan buɗo daga cikin watan wutar jahannama an gane sai an ka buɗe ki tagarta to shine sai tsananin zahiri tsananta gare su da zahiri tsananta gare su to shine sai aka aka yi masu wannan suka zo suka taru aka yi masu wannan hadari din sun ka taru a wurin to shine sun ka zo aka halaka da su gaba to shine gaba ɗaya Allah ka halaka da su ba to da yake da lokaci ya dai mu fara anan sai mu sai gobe insha Allah sai mun dawo sai mu tura sa da fasa inda muka je da Allah ya karba mana kurakuran mu kuma Allah ya yafe mana Allah kwanta da mu daidai ba mu ikon gyarawa albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan jama'a da suka zo a wannan wuri Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mu da kowa bukatun shi na khairi da kuma sauran wanda suka kawo sarkuki suna neman addu'a kan bukatunsu daban-daban to muna masu addu'a su ma Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya biya mu da kowa bukatun da alkhairi masu neman addu'a kan marasa lafiya su da gidan da asibiti Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya kuma Allah ya kara mana himma mai aiki da lafiya inda nace mai aiki da ita masu neman addu'a kan kasuwancin su da manoma da masawai na hannu da ma'aikatan mu na gwamnati da kuma matafa dukan su gaba ɗaya muna addu'a Allah ya ba kowa abin da yake nema kuma Allah sun yama kowa albarka cikin abin da ya mallaka alfilan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mata masu cikan nasu ba mu da musu addu'a Allah saki su lafiya cikin sauki alfilan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alna min kulli hammin farajan wa min kulli dhiqin makharajan wa ansurna ala a'da'ina waj'alhum haba'an mansura Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antal lahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين